الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau da hudu guda biyar ya hudu ga watan wajen da hawa shekara ta dubu da da dari hudu da arba'in bayan hijira wanda ya daidai da ishirin da biyu ga watan ya daya shekara ta dubu biyu da takwas miladiya don ba wani shawa a wannan littafin ya zarta na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail bukhari wanda ya rasa shekara ta dari biyu da uku da shida bayan hijira mun tsaya darasi na talatin da na talatin da takwas za mu kare darasi na talatin da tara muna da kowa wata shi mana kusa sarki mana jagoranci wajen biya wa daidai masana wa daidai ba mu yi aiki da abin da za mu mun tsaya babi na ɗari biyu da ɗaya hadisi na ɗari hudu da ashirin da takwas yau kuma za mu tashi a babi na ɗari biyu da biyu hadisi na ɗari hudu da ashirin da tara ma da yake ba ku kimanin da musulmi ya fito ku babu da yake magana kan cewa lallai zagin musulmi ba su kanti ne zagin musulmi ba su kanti mun faɗa abin da ya kira da alfisko kuma shine alkhuruj al-ja'a fita daga yi wa Allah madaukakin sarki biyayya shi ne alfisku fita daga yi wa Allah madaukakin sarki biyayya sakamakon lokacin da mutum zai yi wa Allah ya haɗa kaza mutum ya yi kyauta shi kira fasikai za ka ji mutum fasiki ba kamar da ba wuce yake nufi ba ko za ka yana gaya wa yawanci kawai mazinaci mai neman maza neman mata sai a ce fasiki musamman an fi gaya wa ma mazinaci a ce ai fasiki ne ba ke duwa da zai fita daga yi wa Allah ya haɗi da ba to shi ne yake zakin musulmi ba su kanti ne domin ga shi a nan ba ma zina aka kawo a matsayin ba su kanti ba zaki mun kuma bambance tsakanin alfi'a wato ashakimu da asabu za ku iya tuno ne muka ci me bambancin me yin shakimu cin mutunci shi kuma a wato zaki ba a cikin asabu a ai ba wanda aka ba da bada hausa eh shi ne abin da shi ba to a tabu ba eh za ki iya yi ko a kirkira abin da babu shi a dangana mutum ko yawwa a cikin mutum ne misali mutum ya yi abu na wauta ka ce ba wawa ne ko wautan ne wannan shine da mutum fuska da sun mutuncin mutum a gaban gidansa shine a ce su asabu kuma za ki iyaye da kirkirwa mun da babu kiwa ka yanga na wasu shine a kalwa su asabu eh a gani an ce mutum ce ce ko ba ce ce wani ko shi dan shi na biya ka ji ba fashi wai shi ta kanka ba ji ba su da biya ka ga wannan asabu ne ko ta kawo ku zaki to ba hauke biya a biya rai kika Allah ya tsare to shi ne yake cewa haddathana ibrahim bin musa qala akhbarani ya ibn zakariya ibn abi zaida an zakariya an karbo daga zakariya sunan mahaifin sa khalid bin maimun abu abu yahya al-hamdani kenan da da da ko abokin imamu sa'idi wannan kuwa abokin imamu sa'idi ne babban malami ya rasa shi alƙali ne a kufa ya rasa shekara ta dari da arba'in da tara bayan hijira ana bi ishaq an karbo daga abu ishaq an muhammad bin sa'ad bin mani an karbo daga muhammad ibn sa'ad ibn mani ana cewa wannan yana daga cikin wanda ajabi ibn yusuf sallallahu alaihi wasallam shi wannan ba Allah shi muhammad ibn sa'ad ibn mani ajabi shi ya kashe an abi daga bayan kun sa annabi nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi kira da annabi Allah tabbata a gare shi to yake cewa kana yake istibabul muslimi zakin musulmi in kira abu kadan kaza wa musulmi ko sukul ba ta karfi ne mutane da gari Allah ta wannan hadisi ne ingantacce wanda wato malamai da dama sun fitar da shi bayan imam bukari imam bukhari ya fitar da shi ibn majah ya fitar da shi hadisi na 430 daidai حدثنا محمد بن سنان قال اخبرنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن انس قال لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا manzo kira da abin da Allah ta fata a gare shi bai kasance bayan jin mai albata ba akwai abubuwan da rawa da Qur'ani ya kira da albata to kuma ba za ka kafin mutu in ba wuce yake albata bai yake ne albo me albata kabarira Gama Ƙur'ani ne da mai kira a bakin shi kuma, ya kira wa abubuwa uku, na ya kira zina, wani ya kira gudun ya yi mahu gane fata ce da mata da gina sai ne, giya, to, na ya kira sai ta, yawwa, ai da wa zai da kuke ku, ai da ya kira giya a rata. Ila bin da ji ya rata, mana kuna na kaga su mana da shi illa bi da diniya a kan a tayi mun ga a kisa wa abu bin arab shine gaba inda na ana kana rasula ila an ba ta cewa eh mun ne sila ka kuma ka ta ci kana na yawa ki ka ta gudu to da haka biye su menene إنه قال باي جدا ومكتا سيرتي لي مجي دبران سلوما وآية ولا تشيه ما نكا أعرابه إلا ما قيسر إنه قال باي جدا ومكتا وساء سبيلا وكذا mutum ya auri maharamarsa ko ya auri mahaifiyarsa Allah ya kira wuce da albasha biyu kenan ya zama kusur saura ɗaya guda uku don Allah ya kira roƙa albarka biyu ya to ya ra'an ba a tashi shi ne ka zo matara zai ka ɗauko misali ka ce wala ta kara rufina inna ka da baya jadda ita ma albasha ce wala ta ce ma da ka a haɓa uku ko ita ma albasha ce sai kuma ta uku yanzu da za mu kawo نعم akwai a wurare har akwai a ruhu kan kan ba da lokaci a ta tura da bayan yadda ma da wata kungiya zuwa ne ta ba da bayan yadda shi da yi su akwai a wurare eh in za ku zai ciwa a ta da zuwa da ake da ko a ta tura da kurana saboda haka wannan da alfajir to annabi alaihi salatu wasallam yace annabi sallallahu yace hada tsammani yace annabi bai kasance mai alfajir ba kamar yadda kuka faɗa a gudun ba wani duk wani abu bane kyau sakin kalba zaki da alfajir wala da ada kuma annabi alaihi salatu wasallam ba mai tsinuwa bane me ya tsinuwa shi kuma asallu wal bu'du ala rahmatillahi ta'ala korewa da nesantawa daga rahama Allah shi ne cewa in ka ce wa Allah shi ne ba to kana da Allah ya nesanta ka da rahama wannan ko bakar addu'a to wala sababa annaba ne da Allah sunan ba ne dace bane ba za ka fassara shi a cikin da ba bane yake yake ba nan ba bai sai ruwa bane ba bai albaja bane ba ka ce wa la'ana in ka yaka ya ce ba bai yawan sai ruwa bane kuma ka ce ba bai yawa ba kuma sai na taba ko haka kalmar take nuna amma ba haka ake fassara ba ba mai tsiruwa ba nan ba ya tsiruwa wala la'ana ba mai tsiruwa ba ne wala sabba ba kuma ba mai zagi ba ne annaba ne da su ba ya zagi kana ya kulu inda mu'taba ya faɗa ya kan tsira faɗa ya yi zargi idan Allah ya zargi ka daura abu kai abu da rashin kawo in imana kai ko bisa ni ke gare ka kariba da bina kariba da bina wani kyau faɗa yadda ba da yake kawo ta ana kawo ta wata ko a zargi mutum ko kuma a ce Allah ya sa hannun ke kasa an gani ko Allah ya sa hannun ke kasa ko kuma kamar a wata da ce kai ko Allah ya kije ka Allah ya kuje ka irin wannan kalmar sai ha laraba suna yawan sakin da aka fada kamar yadda suka kawo faɗar cewa kaca na kan layi ka gani wata kalmar da aka fada su yana yawan faɗa eh amma ba yana nufin wato eh wai an gane ko wai da irin wannan kalmomin su ne حدثنا سليمان بن عبد قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سمعت أبا واحد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلمين وسوقه لكن المسلمين كافرتي لكن المسلمين كافرتي وأبو فاسقتي وقتاله كفر أما يا كسبوا كافرتي يا كسا كافرتي يا مالي كفرتي kukurin juna kukurin ko kamar fita ne daga yi wa Allah ɗaya. Kan wani yanzu da wannan hadisi ya zo kamun da su sai da Muawiya ko ko kamun da su sai da na ya sau da yaki ne yaki tsakanin musulmi da musulmi. Wani sa'in fata ne minan mu'mini minan mu'mini da tattalin nufa aslihu fa in ba gaske hijabu ba على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع ذكر الكوبة والنهاية الكريمة اكتسبوا كل كلمة الكسب يجب وغير الحكاية تباشر أن يجري أن تابو تباقى لقد كم مؤمني بابا مسلمي بابا اكتسبوا كل أخرى فأصلحوا بينهم كريمي تبكانوا dan Allah ga wannan ayar da yasa kika da gudu kika da duwar kamar yasa to fa asbihu bainahum fa dai da tsakanin su fa in ba gace idahu ba idan ɗaya daga cikin su ta da da shi daya ba qatilul ladhi tafi to ku tsaya ku yaki sai Allah ya kara bai da kalmar al-qatl bil qatl ku yaki wanda zai zamin su a ta tafi a jira abubuwa a ce ta dawo kan sirrin Allah duk da haka Allah bai kira su kafirai ba bai kira su musulmai ba ba mu bi dai kira su dukkan wani karan ba ne su dan sun za ku iya so mu ce kuwa da suka hauka to wa kitabu kufur wato ya kasa kuma fita ne daga yi wa Allah da iza ba ne bai wa ku kafi gari ka zuwa za su gaya ma wani dai da hakikatul kufuri al makhraju al islam wannan kalmar da aka kufuru ba ba ana da fita daga kafirci ba ka fita daga musulunci ba ba shi ake nufi sai ka zauna lafiya حدثنا أبو محمد هو أبو معمر قال حدثنا أبو الوالد عبد الوالد عن الحسين an gabo daga wato al-Husayn shine Ibn Zakwa Ibn Zakwa ya rasa shekara ta ɗari da arba'in da biyar shekara ta ɗari da arba'in da biyar bayan hijira to shi ne ke tuwa Abdullahi bin Buraida an karɓo daga Abdullahi dan wato Buraida ana cewa shi kuma wato ya rasa shekara ta ɗari da sha biyar karni na biyu farko farko bayan hijira Ali ya tattara ya haifu da yaba anna abul aswad du'a ne al aswad abul aswad du'a ne babban malamin nan na nawo ba da sai da mun yi bayanin da tun jiba aka huta ne a basar risala ya ji Abu Dhar ya ce sami'tu Nabi sallallahu alaihi wa sallam yaqul la ta'lamu anna sallallahu yana cewa la yarmi rajulun rajulan bil fusuq kada wani ya jeku wani da fasikai wala ya ne bil kufr kuma kada wani ya jeku wani da kafir sai wawa da kafiri ko kuma babu wanda zai jeku wani da fasikanci ko kuma babu wanda zai jeku wani da kafirci illa saddat alai ba sai sai kalmar da dawo kan idan kace wani fasiki kuma ba fasiki wani sai da dawo kan dan aka biya na kai ta je kansa ta ga su bi da ke da dawo kan kai ne ba ke idan kace bin da kafirci sai da bukar da kaga bai dace da ita ba kamar mabinis ne zai dawo kan kai ne kafin da kai ya zai ke in lam yakun sahibu wa zalik kun abokin naka da tabi'a wa kalwa bai dace da kalmar ba to kan ba za ta da hadisi ne da yi ya inganta saboda haka a musamman ba da aburazak ya fitar da shi musulun ya fitar da imam ahmad ya fitar da hadisi bayan bukari a nan da rubar وفي السند عن ابي ذر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول abu kan ya ga gaba da sabu suna da na cewa bari ta hadi zai hadi duk wanda yi dawa zuwa ga wajen mahaifinsa an gane ku wanda ba mahaifinka ba ne sai ka zo ka dingina cewa ga mahaifinka saboda wulaƙanci shi ba shi da kuɗi sai ka shiri mahaifin na ka ɗauko wani shi ne ana magana saboda wulaƙanci wa huwa ya alamu alhaji yana sani shi wanda ya wato wannan jikinan yana sani bakari kafa ruwai wato ruwa ku zuru ka bakari kafa da billahi ya ka kuce wa Allah mutunci ya yi kai wa Allah ko da sarki mutunci da kankan wani da ruwa ba saboda bai da kuɗi na canza ruwa kawai kawai ka canza ruwa ba ba irin dabarar da kuɗi ta aka ce a ta mata ba daidai ba ne ita ne kawai sunanta Zainab Ahmad Ibrahim kawai shi kenan saboda kai abubakar ba wani da suka ce da sun sai ta ba su mutu ko a makaranta ya lafiya aka kiran da zai da abubakar a in ma na yi karar da ya yi ra'a a ce zainab ahmad abubakar a sa ta a da ku duk da ne zo da sai an sa ta kuma ita yin a kake gidan allah idan jiran da yawa kabin sai na wani an ka fara kawo mutuwa ko kana kawo mutuwa sai mutum ya mutu biya ba ruwa ne to a daidai wannan gaba shi ne ta canja ka an tara su ne take a makaranta ka an da mutu ne la eh eh har yanzu da har yanzu wata kaya ba jariya wani wani wani kudin bayan su ba ta wani da kuma ta kaje su cikin su ba ai da su ne Allah ya gore to shi da ba ku yi ruwa da ko ko musulunci ko to ce ce maganin barkar a ba eh saboda haka ya fari da sunan bayan ko sunan mutum ko sunan mahaifin mutum ta ta ko da shi zai amfana ku duba ku ga inda muke biyawa a cikin sahabbai mata da maza ba sai dai ku taɓa ji a duk duniya ko da ba a taɓa daraja amma ku taɓa ji a ce Aisha binti Muhammad sai dai Aisha da binti Abi Bakar ne su ce wasu ma iyayen na su duk an zaɓi a kuma suka mutu amma da aka ce biyar Ummu Salama ko Hindu misali na zainab bintu jahal ba musulmi bane wa ba ba zainab bintu kubayba tabiya ita ba wanda babba ne ba a yahudanci babba ne tana cikin manyan malamin yahuda amma kuma da shi yake biya annabi ta cewa lallai sai ta gadda wani ruwa da abubuwan ba abubuwa ba ne da za a saka jijiyar wuya a kai abubuwa ne masu sauki eh abin da yake to annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa man da'a qauman laysa huwa minhum duk wanda ya ikraru wani mutane wanda shi baya cikin idan annabara idan idan sako da riba ke yi da shi ke riba ne kawai wani bawan Allah a rawar da ko ba wani makotin da yake riya kawai ya zo da ya zo sabon zuwa cikin guwa yana yana a harkar gyaran takalmi kawai zai sa sharu wani kafin tashi wani ba sharu wani kawai ya rubu wallahi ban yi rubu wannan rubun za a zo ga sharu wani ta zura kai ce yawa shi ne wani yake ce mata wani haka ka zama da yin jiki ta yana yin jirgi ba haka ba wani yana yin jirgi ka ga wannan ke gace ka ce da zalunci wanda inda ya zai irin zarfin hadisin da yake akan wanda dangana wa kansa ta kariya da ya san wutar da zai shiga da rufa ɗaya to ba za ku su kare shi dan kabila kaza ne ya ɗauke ya bai da kansa kabila kaza saboda wani san zuciya kawai wani ya taba wa ka ka'ada wani da nan ya ta da wa kanka ba zo da abu ka haka da ne ya tanda uba ta karbar ya ya tanda a a a wato bai fadi gaba daya ta karbar ya ya tanda da sawa ta karbar ya saboda kaskantarwa duba ne taba wa ka ka'ada wani da nan ya ta da dole zaman sa wuta wa man ta'ala bil kufur duk wanda ya kira ban da kafir ya dangana maka kafir cewa ba da arzi ke kai au kana aduwuka ko ki masa kai mabaudin Allah ne kai makiyin Allah ne wanda mu faɗa a baya an za ku iya tunawa me bambancin al'adawatu wal baghdad ne bambancin ita kuma kamar da muka yi bambancin al-makru wal khadi'a ko me muka ce bambancin al-makru wal khadi'a wa amma ya tunawa me ma ce ne yaudara ai kun da saurara su a kun yi lissot yawa me ya baki mazoyi da yake yi ko yawa ita kuma ba yaudara shi kuma wanda yake da ba akwai adawa tsakanin gobe shi ne bambanci ko to yawa an so gudu domin bambanci alfafu za mu kuma wani adawa yawa ba da Eh, yawwa da kare ku sun dara wurin biya hadisin ba cewa kamar da yawa ya tace shiga ne da ake ba an adawa kuskure akwai da yake ku ba ka dai an adawa an yi shirin kafu kuma wanda a fili take karara to shi kuma an fakro ba a fakuwar al-babza Kikiyar da ne kamar ya zai iya faruwa tsakanin an gane shi abubuwan da za ka ji kawai ba ka da an alwahu durudun mujallal ma ta araba min hadin da rafa ma ta zakar min hadin da rafa hadisi ne za ka ba ne da Allah abubuwan da za ka ji kawai kai bi kwanta ba wannan yake yi kun bai da ko kamar yadda makirci tsakanin masoyi da masoyi yake ba zuwa haka shi ma a zama za mu kiyayya wanda take a larabci shi ne wato haka kawai bai ba kuma ba ma yake jiri kwanta ba an gane ko ya rage ba a wajen ya wuce a ko da ma a ce ba kuma ko wanda ne za su ke shi wanda ya yi a ga yanzu wanda ne ya lalata ya shige ba gida makaranta mai zai kai ta ganin da jigogi da ta tsarko ne Allah ya kiyaye to zai ce an tsada ko kuma yake a duhun lahi ya faɗi wannan kalma a duhun lahi wani ta kaza ne alhaji kuma ba a duhun ba ne da za a ba cewa ta ɗan adawa ne duk da kwanaki na biyo zai da yara suna da gyara su ce ni a ji ɗan hawaiya a ko su masu yin dari da newa su gyara to a ce a ce da zuwa adawa a ce hawaiya domin adawa ba ne da tsakanin musulmi da amma su dai kawai da wannan za a ci abinci kawai sai ne karɓar aiki illa an ali wace ce kalmar har bi ma'ana raja'a shi ta dawo kan wace da lokaci ai wani dan adawa to kalmar sun je kan da kai ta komo ba haka wani yake dawo kan wani kafin sai ta komo ba haka wani zai ta dawo kan wannan hadisi bayan kuma ne Abdulrazak ya fitar da shi a musamman hadisi na ɗari wani da talatin da hudu حدثنا ابي قال حدثنا العاصم لمن بن ميراث قال حدثنا ابي بن سعد قال سمعت سليمان بن سرد سليمان بن سرد اتي سنه يسار هو يسار الذي يدعى وسليمان daga wato daga daga wato nan ka wato a yasa sai ta da wasu ya mai da shi surat ana cewa ya rasu a wato shekara ta tasa'in da uku bayan hijira shekara ta tasa'in da uku bayan hijira duki da yake cewa rasulun bin ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum daga da sahabba a nan alaihi sallallahu alaihi wasallam ana yake in tabbara julani inda nabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane guda biyu sun yi zage zage wanne wanne na zagi iyaye ko kuwa na cin fuska za ki iya yin da tabo an kabila da wani ko shi ne asabu ku zauna haka cikin wannan zangi zagin gaban annabi alaihi salatu wasalam ba ka fi ba a hadu ba sai ɗayan ya ya buji wato shi wanda ya zaki wannan wannan ba ya rama amma shi ɗayan ya zafa ba ya fi ɗaukar zafi wacce da sababu sai da kudin da ya zafi wato ya tsananta a tattaba a wani ruhu a sai da fuskar da ta irin kumburo da kada sai lokacin a daina su kudi wata gayyar ta canja فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة الذي في ذلك لا صور كلمة لو قالها لا كيف الكلمة التي أبى عنه النبي يزيد da wannan kuɗin da yake tare da shi duk ya ce shi ne na zahaba anu nabi ya ji da wannan kuɗin da yake wato tare da shi da duk ya ce banda na kan yi ne rasu ana haka kawai wani bai zabi wasu ba da yanzu ba a su ɗan jama'a shi ne za mu yi ta gurinsa yana zuwa gurinsa ko a wata ruwaya yana zuwa gurinsa a bara hudu kawai da nabi sallallahu alaihi wasallam sai kwace labari yace ai annabi alaihi sallallahu ya ce kaza kaza idan ne kaza in ka faɗi kalma kaza wanda kujin naka ne guda ba ya Allah ya faɗa gurin al'arab wa in ma yadda kan naka ne ke dai nasbur fasta'id billah to da haka da zarar jinin ya fuske ka yi ba wata fuska da irin wannan fuskar ka nemo kari gurin Allah to ana wannan gaba da ya faru a yake ta awwal illahi min shaytan rajim ka nemi kari a gurin Allah daga shaytan abun jiba ko an ce ji aka rabi ba asar wani abu ka gana ne ko kuma aka zunnu bi ba asar kana da jin wani abu a tare da ni ne ko kuma a batulolin ana ni ma ku ci ni shi wanda yake wannan abu da aka gaya jiji ma ku ci ni ni da haka ko ba ku ci wato ka ku ji ma ne da ma ku ci ni da aka ce ni ta ali ko wata kalmar da aka gaya ku ci ni ce wai shi ba ku ci ni za a ce ya ji a hudu da a ce ba ku ci ni da ke a hudu da layin da ke gane ba ji to da haka har yanzu dai yana kan bikin ba da suka ce ga shi bai faɗa ba wasu ka ce ai kaga wato shi ma bai gaya ba cewa annabi ne ya yi kokewa sannan kuma yana fit boy soja an ta kawo ne kalmomin da za a yi masa tawi cewa wata wata bin nan annabi alaihi salatu wasalam wato ne ya aiko wato ruwa ya faɗi wannan kalmar tunda kaga shi ma ya jade waye da kansa buhari dan ya zo kuma tattaji daga kujin da yake ya zo ya tare ita umarni ne aka yi dole kada an kuma ya kiki da wannan wani hukunci daban ne kuma zai fito bayan ku gani musulmani ya fitar da shi a musalla na ta musulun ma ya fitar abu dawud ya fitar imamu da sa'i a awali yau ne wa laila shi ba ya fitar da hadisi hadisi na ɗari hudu da talatin da biyar a tattara sallah da bin ya a ya kala a tattara su biyar an yi bin bin a bin biyar yanzu shi muna bin biya shi kuma ya rasa shi kana kaɗai biyan talatin da bakwai. To shi ne yake cewa an amuru bin salama an karɓo daga amuru dan salama shi ne wannan za ku iya sinoji wanda wanda annaba ne da rajin islam ne ne ako na da aka zo da shi da annaba ne da rajin akwai da ke ku abu bi da abin da ba wanda annaba ne da rajin islam ne kul bi ya bi da sakin da ko wa kul bi ya bi ne ko kul bi ma ya bi ka to shi ne wannan ruwaya ne ya da cikin kana da tamanin da biyar bayan hijira eh to shi ne yake cewa ana abdullahi dan uwansa abdullahi kale yake ma din muslimai ne illa bai na ba ni Allah ya azza wa jalla satru babu wata mutumi guda biyu face face wato tsakanin da ubangiji wanda bakin sarki akwai wani hijari wani labudi bai da kana aluma da tani da tani bi kalimatu hujja idan daya wato ya gaya wa dan uwansa wata kalma mummuna da zarar ya fito wannan kalmar mummuna fa kai alaka fitar Allah domin hijabu da Allah ya sa tsakanin su da wato sai ya ya kai ya ya kai to idan kana duba man al'ada an ta kafiru idan sai ku yace wa bai kai kafiri ne to kafara a hadu ba sai ya kafir da lalle dole sai kafiri wannan hadisin bai gata ba saboda yi dubi da hadisi ya sai an ce ba yi ne an gane ku sai dai kalmar da ke aiwaci da a hadisan baya ko cewa ta inganta haka amma wancan na cewa akwai wani kira wani labule wani hijabi tsakanin musulmai guda biyu shi aka ce to ana dan taba kan kalmar domin hadisin bai inganta ba hadisi na babi na ɗari biyu da uku hadisi na ɗari hudu da talatin da shida babu mallam yuwaji in na fi kalali babu da yake magana akan wanda baya fuskantar mutane da magana wajen da iya ce an gani an yi laifi ba za ka lokacin ka rufe malam Musa ne yi za ka yi kaza da kaza da kaza kawai an yi laifin kisa a cikin jama'i na san kai ne sai rubu rufe sai za ku gane ce kaza a fahimta ba zan yi nuna ka ba don kawo ku yadda da ku to shi ne wanda ba ya fuskantar mutane da zafi ba za mu ji me yake faruwa a dasana Umar bin Hafsin ana dasana Abi ana dasana Na'ama ana dasana Muslim musulun ya zantar da mu shi ne musulun an masru kana kana aisha na na ga da shi sana da ni sallallahu alaihi wasallam ya annabi alaihi salatu wasallam ya aikata wani abu mana sasabi sai ya sauki a kan an gani ku ya yi kiyamu ne ya yi sallar dare ya yi azumin nakuda ya yi kaza ya yi kaza ya yi aure fatalata a alhukumi da sai aka samu wasu mutane a gane ko wato kawai su kuma sai suka ɗauki abu suka wuce gona da iri a kan asibitin sai suke yi su gaba ɗaya na labuna maimakon su yi misirin da alhannu ko su biya mu dawo sai suke yi kullum kullum yaro mai riko kullum da ma sai an yi farkon dare hakan ne aure kuwa wasu suka ce a'a wanda hadisin ne na na turka ko ibn mas'ud wanda suka zo kan tambayina na aisha ne annabi alaihi salatu wasallam yake a gida ta sai yana yin yawon dai yana ya komo wato a ya tumu yawan wani kiri yawan ko sannan ya komo dai na wani namu haka ta ba su labari da suka fita duk da annabi haka yake yi an kuwa gida ga ba ta hau girbar da mu kuma sai da shi shi shi ba zai kara aure ba shi ba aure ba zai aure ba ɗaya kuma yake shi kuma asini zai zai har rayuwar da ta kare ɗaya kuma yake shi kuma kiyamun zai kullum ba kawo kawo ya to gina nan a cikin da suna ya faɗi wannan kalma wata na za a aru kawo sai wasu mutane suka yi wuce gona ne yi a kan wannan al'amari shi ne sanar da suka wuce gona ne yi وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم sai wannan labarin ya isa zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam ba kada ba sai ya hau kafin gwaje ya gudu ba a wata ruwayar ma ta aka yi wanda bai ba a sha ba da zama rubi waje ne sai da ya fushi har sai da fushin ya bayyana a fuskarsa yana zuwa ya hau kafin gwaje ba a da lahari wato kudu wata lahari inna alhamdulillah ya gode wa Allah sun maza in ce ma ba da abuwa ma ba a kawai me ke damun wasu mutane me ke damun wasu mutane baya cewa ma ba da kula da gidan kula baya fara sab sai ce ma ba da abuwa da ya kulu da ko ya faru da kaza wa kaza me yake damun wasu mutane da suke yin kaza da kaza yadda na zaura a cikin da suke wuce gona da yin akan wani abu ai yadda da bude wata ba a da suke nesan da kansu mu dauki kalmar a haka yadda na zaura suke nesan da kansu zuwa ga wasu abubuwa na alkai me yasa suke yin haka asnahu wanda ne kan suke ne da takar da abubuwan da ni nake ina azumi ina aure su sun ce wa ba su ba wanda kuma ya zama azumi ne sai to wallahi na rance da Allah ni da adabu mun billah ba su wannan da ya fuska da wannan abubuwan na kai da da Allah wa akadu mun da fasiya na kai da da da Allah a abdan Allah ko ta addu'a da zaka yi da kafa a gaba da ta fita Allah babu ita abun mamaki kuma yanzu za ka koro mutum zai zo ga addu'a na ta bane ta zo suna ba wata mai yawa da aka bani har a zuciya ta goyi ba ya kuka zuwa da wata ba za a wuce gaiki ne wallahi duk wanda zai ci wani abu duk kankantar addu'a ta ba ni da Allah wallahi ta mu da ta kai mu biyu domin annabi alaihi salatu wasallam shi ne yake sadu akwai kalmomin da suka gaya wa Allah maimakon ka samu ladawa sai a kawo ku biyo ma abu to Allah ya fi sadu ya fi ka sadu wata kalmomi wata kalmomi Allah ya fi na ga ba da wata misali ko a gidan sarki yau wanda ke harka da islamiyya ai za ku ga rubuta takarda ta gayyata akwai kalmomin da ka san kai wa zan ka biyo lungun sai ba ba ne ba su kai a gurin kafa ba wa ke amma san shi domin akwai cikin choice of word akwai kalmomin da ake amfani da su na gidan sarauta ko ba haka wani idan kana so ka shiga da wuce da kuka samu sallama in kuna da hanya gurin su sai ka kai ba gifta imlaki yana cewa ku rubuta kaza da daga tsakanin sai ga an gaya yaran gidan sarki ko ba haka ba amma wata kila sai ki je kuka ko goma kuna zuwa sai a wurgar da shi yi kuka sai ki rabin jari da aka yi ya zafi dawo kira ni ba kuke je a ga ba na yi takardu ba me yasa saboda ta ko da wuya ba ta zuwa ku ganin idan ba to annabi ya fi kowa sanin kalmomin da Allah ya rubuta to ji ta duk kalmar da yawa ka rike ta duk kalmar da yawa ka rike ta zai ka zauna lafiya amma za ka ci kwakula da ka guda ka za ka ci biye biye an ce a ɗauki na sarki daga nan maimakon ka fita nan kai tsaye da nan ka ba shi a tutar sai ka koma abuwa ka fita can ka koma baya ke ta yau in kai wa za ka bar kai shi ke wanda za ki ko ki yanzu kai ki za a ce wanda ya fita tsirin amma wanda ya fita da biyan haka ya fita tsawon ya koma sai ya yi hanyar abin da gano ko shakka babu za a ce yanki kasar kita ko da zai ce dawo ba ya fita wato kan cikin jika da zai dawo da biyu kuma haka ya yi gindi ya gaba jan wahala kafin ya dawo ya gaba jan wahala wani yana wani abu za a ba ya kare saboda haka kalmomin da zaba ne ta zo salam da baya zuwa ke zo ba na mu da zuwa to shi ne yake cewa wa jaddu lahu qadiya na fi tsananin tsoron to kaga mutum da ya zuwa tsoron Allah da ya kamata ya koyi da shi da karka da zaka fi rasulullahi uswatun ko uswatun hasan liman kana yasla aw yawm al-akhir aw dhakara Allah kafiya wannan hadisin musannad ya fitar da shi muslim ya fitar da shi a fadailul nabi imamu nasai ya amali da yau wa laila ya fitar da shi حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا عمار بن زيد عن سلم العدل سلم العدل في وانا عبد الرحمن بن مبارك shekara ta ɗari biyu da ashirin da takwas biyar bayan hijira shi kuma a salamun abadi ɗin na suke sahihi ba da rufin wato sun rauna na jikin sai da imamu da sai yana cewa nesa da kauri shi kuma da kuma da abin ne sai yana da hadisai guda biyar ya tafa duk da haka hadisan da ba da su da wani saboda haka da wani za ku ga hadisin ba zai ko ina yawa يزيدي حدثنا عباد بن زيد عن سلام العلوي عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يواجه رجلا في شيء يكرهه لو يا كتابو كتابو في وايرا بتكسر مكاني يرى بتكسر وجهك يتيجي يكرهه دون أبدي أبدي أبدي أتبع أبدي أتبع بايا بايا بايا baya fuskantar abin da ya san baya fito ba wa ka kare ya rika baka kaza ba ko da shi bai gasa ba sai abin da baka fito ka kai wani wanda tana alayhi yawma rajul wa alayhi hadar sukra wata rana kawai sai wani mutum ya shigo gurin da wani da zo tana a cikin rigarsa akwai gurbi na turare irin na baka wannan ma ka fa kana da asali kaga ya ka tiyara ta turare irin da baka ko yawa wanda alama na maza wato shi ne mara alama mai ƙarfi ko na mata kuma mai alama amma sauƙi su kaɗai na su saboda haka sai an zama nan da rasu salam dini ya gani ga alama ta mutu wannan ma ka ba ƙara ya aji yana rika ne ne da wanda na wani yara da a ce da yawa da zai canza auna za a ajiye su ba ita na kowa ya gani da ne zai canza wannan rigar zai canza wannan alama ko kuma ya cire rigar da ya fi me yasa a zama a nan da hadisin ya rigar da ya fada domin zai gudu kowa ya gani ko kamar su da sai a zo a yi ba san waye ba an yi ba ta kala da gudun sai waye ba ko yawa a ba abin da ya yi a gaban kowa ya gani to wannan sai a yi bashara duk a gaban mutane dan a gane cewa kuskuren kuskure ne to zai yi bashara a cikin falaiki ta hanyar da ya gaba wannan shi a cikin na ba su nan da shi da za mu yi a kan babu da yake magana babu man kare da aka babu da yake magana kan wanda yake wani yaro ya ce ya kai kula ku ci da abu da kama abu ga wani tabi da abu da ya yi wani abu ya yi sai kai tabi a kalma ko wani tabi ya yi a kan kalma sai kawai ka fassara wannan kalmar da abu da ya fara a cikin wannan abu saboda da abubuwa ne da kake ganin ba da yi ba da su ba bara mu ji su a cikin da zai kawo a ɗaya da na zo ka kala da na su da ake قال حدثنا مقيم عن عبد عبيدة عن عبد الرحمن السلمي ثاني من عبد عبيدة عبد الرحمن بن عبد السلمي في كما في هذا الشكر ثمانين دجاجة على الشكر السيدي أما أنه كان تعمل السيدي بمعنى قال إن تبيت عليها رضي الله عنه يقول لا تزيد على هذا الرجل جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم والجميل من الأرواح عندما عليه الصلاة والسلام يا أيدي كان جميل من الأرواح عند رواية دين رواية مسلم بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والجميل والمثال فاستهدنا هم قلت رواية سوء أكا يفاقوا سوء أكا يفاقوا تمثل وكلانا فارس يتكسم به wato bayan su duk muna kan dawakai kowace da su yana kan su shi ne bayan fakana bi ku in kadu ku annabi ya tafi gani a ta tabbu zuwa wasu kaza wa kaza a sai kun je wani daudayi na wajen kaza da kaza yana da sura kamar sai sai kun je wajen banko kaza da kaza an gane ku daidai bankon kaza da kaza wani bankuna ne bankuna a hanyar wato a hanyar madina amma wato a kafa hanyar madina zuwa makka wani wurare ake kiran su da dausayi guda biyu to me ya faru sai a saba ne da sun kula da su kuma wanda ya afa a a can wurin akwai wata mata wata ko malaman tarihi suke sunan ta tsarin ita wannan baiwa haka ku je za ku tarar da wata mata da ake kiranta wato tarar wasu maka ce a ummu tarar da sunanta baiwa ce barariya baiwa ce ta umara da bin abi sayyidi wasu maka ce a barariya baiwa ce ta a al'abbas Bakwa ta ba ne tara da wata To, yadda ku je gurin da ba a shiga mu za ku samu wata wasiƙa tare da shirin hadi daga hadi ibn abi banta ibn abi banta a cikin kuma maulani na Abdullahi bin Umar bin Zuhair dole lokacin da Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam ya yi ne ya ki maka lokacin ka tawo maka an ga ku yawa sai Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam wato a sai shi wannan annaba ne da Abdul Salam ya addu'a cewa Allah kada ya bawa wato Qurayshawa sanin halin da za su bada yanzu saboda ya kira wata abu ya ga musu cewa wayancan mutanen da za ku je su ne a sun warware a kawai kun kuma san tsaki da warware a kawai aka warware shi kamar da Allah ya kira mana a wasu ayoyi kai ana nufin kai ka daura kai ka mutu ka ba a cikin kaji da kai ko ba ka ba domin wata kai alƙawarci da ke wani wani ne ke nuna zai turka ba a ko ba haka bane zai da haka sai a san da yake ga yadda zai je a kan shi kuma har shi muna shi banda zai rubuta muku wasiƙa to sai Allah ko sai sarki ya sanar da Annabi alaihi salatu wasalam a akan wato halin da aka nan a banda wato ya shiga cewa ya rubuta wasiƙa ya aika wata baiwa Allah ta rasu ko wani ta ta je ta faɗa kuma a cikin wasiƙa wasu malaman tarihi sun kawo a wani yake cikin wasiƙa a cikin wasiƙar abubuwan da ya faɗa za ka ga ba abubuwa ba ne kawai na farko ya faɗa ne saboda su ne wato shi ba shi ba da kowa a garin amma akwai waɗanda suka rike kusan su ne kawai sun ke tsago da yake nan da za ku na biyu yana da wato wasu kayayyaki da yake bi idan har aka zo aka cin makarin sun bala sannan abu da ba abin da ya bala wa sikar ya faɗi cewa abin da ya rubuta ya faɗi cewa wato lallai ku suka ce ne kuma ku sani cewa annaba ne na su suna ce kamu buhari kuma ko da bai so da kowa a cikin kafin ba wallahi ya ya ya nasara a kawai na kalmomin da na cikin lura za ka akwai tsafta ko da shi kada ya zo ba tare da kowa ko da shi ya nasara a kawai amma ba za ku ji shi ba to ana ne ne wannan gaba wai ta bayan Allah da kiran bin Aswad Zubair bin Al-Awwab a sayyidina Ali ya suka tafi akan tawakal suna zuwa ina wato ma ha su da mu kira an ce da rubuci akan yake ku ji a da ita akwai wata wasiƙa wata hadi ya rubuta ya aika ku shirkai ba su ne da ku zo da ita ba wa faina ha ita ne da sai kuka tafi da tafiyu shi ne ba wa faina ha ai ba a da na ha sai kuka tafi da alamar irin da ha tana kan taguwa wata rakumi da وسفل النبي صلى الله عليه وسلم وانت الذي يوسف يتابع السوى لو لم يتابع رسول كذا تأتي حتى كذا وقلنا هنا سوى في مكتب الكتاب الذي معك غير هذا وثيقة الكتاب بمعنى الرسالة دميرا سوى دون معنى وثيقة تتجي كل كتاب كتاب جواب أنا تتجي ما معنى كتاب فهو وثيقة على ذلك فبحثناها وبعيرها sai ta ce sai muka tace ta gaba daya ta tace cikin da sab da kuma cikin taguwar ta da babu komai ba ƙara tace abokin tafiya ta anan zai magana abokin tafiya amma a zubar da na ruwa kenan sai ce ma a ina ganin babu tun daga kina tace kanta gaba daya ba a gani ba ina ganin babu ba kullu sai ta ce sai na ce ma ka zama da bi sallallahu alaihi wasallam kai ka ta zama da bi sallallahu alaihi wasallam bai karyawa kuma ba zai taɓa karya ba duk da yake akwai akwai wannan shi nan sai da yaji na rantsi da wanda zai yake hannunsa na udar lidar ne wallahi zan mun kira au da tukuri janna ko ki fito da wasiƙa har ba wato ta ba annabi a cikin da wallahi ko da mun kira ko ki fito fa an wuce ya ila kudin kudin kudin da ya sai ta kafo da hannunta zuwa ga hujjata shi ne ina ba ku sai da ba ta ce ga wurin da yabo in an tsawon gari ai ba suna kulle kuɗi ba ya yi wa ala yanzu ne ya ma sai wasu ba sai a kulle kuɗi a cikin da ke kallon cikin ko ina ake sawa a nan a tuta to wani shi ne hujja sai ta zuwa hannun ta har zuwa cikin wannan wato ita ta ɗaure kuɗin nata a cikin zalinta a wajen ruwayar kuma ta aka yi nan duro a cikin kiran da to ba shi karfi wanda kafin babu da aka yi na bayani sosai cewa yi gashi da ne har garin bayan da har gurin da za ta daure kuma ya har gurin da za ta daure su zauna haka a cikin kiran da yake kuma ta daure a cikin kiran da cikin wannan zan ba shi karfi gashi ne har har garin bayan da ta haɗa da shi ta kulle a cikin zan ita kuma da a kan kota wani ha idan rusu tana tana tare da wani zani wanda yake na auduga ba haka da kai tana jin wannan kalma sai ta fito ta fitar da wannan wasiƙa ta fito da abu da zai yi ta warware zano ta kwanci shi da kuma ta ko wani wasiƙa ba sai nan da ni daga nawa alaihi wasallam ba ba na umar sai muka zo kula da ma'anin da aka suna kuka tsaya ba mu yi ba sai da wannan da duk wanda bai ce qala Allah wa rasuluhu wal mu'minin shi ko har da san abin wanda ya hadisi Allah ya hadisi manzon Allah ya kuma hadisi mu'mini domin a cikin ya ji ba ya tura ba mushrikai da'ani azuru bi qurra ya rasulullah ya ne ne shi ne kauya shi ne bakai wa kana sai aka ce ke ba a fara sai ko je kai annabi ce ko kuma ma amana ala hada akan wannan annabi ce fa kana fi imani illa an akuna mu'mina billah oke afwan ga gurin da yake wa kana yake ma amalaka annabi ya biyo yake da shi shi hadin na ajibanta ma amalaka me yasa ka yi haka me yasa ka yi haka aka tome me yasa ka yi haka فقال في إيماني إلا أن أكون مؤمنا بالله إيمانا إلى الله ban yi haka ba sai dan kasance wato na yi haka ban yi haka babba sai ina kasancewa ina mai imani da Allah wa aratu an yakuna ni inda alqawmi yadu kuma ina so in samu wani matsayi ne a gurin mutane wato akwai wani abu da nake nema shi sa na rubuta musu wannan wasiƙa ban yi niyyar cutar da Allah da manzansa ba domin a nan ne bayanin cewa wato shi ya kasance a tare da su yana da wata dangantaka da wa'annan mutanen to sannan kuma shi bararren bawa ne na su yace to yana jin tsoron idan aka kashe su gaba ɗaya wannan nasabar da take tare da su za ta yanke to ya kawo wannan wato dalilin yace kuma sannan ni bako ne a maka yace bako ne ni a nan madina amma walidi makkata banun wa ikhwa ina da ƴan uwa da wato da kuma ƴaƴa a can. Kun ji dalilin sa. Ina da ƴan uwa da ƴaƴa a can. Shi ne dalilin da yasa ne wannan. Ya gaya wa wato Annabi Ali da Rasul Sallam. To shi ne yake cewa kana da yake sadaka ya Umar. Ya kai Umar da ne shi wannan abin da ya faɗa gaskiya ya faɗa. A wane ta karshe yi da Badr baka san ya je Badr ba. Wannan abin da ya yi bai ce kankare wato idan ma ya tabbata haka bai ce kankare ladansa na zuwa badar ba la'alla la tala ala badri wato la'alla la tala ilayhim kai ka ce la'alla idan Allah ya bada ta ta Allah da ta manzo yake duk gaske ce tabbas Allah ya kalli ya kalli da ya tsin kai a gauri bakali ki iya maluma ki to ku aikata abin da kuke so bakal wajabat lakum aljanna aljanna ta wajaba a kanku fadama'at aina Umar a wannan lokacin sai ga idanun Umar na zubar da hawaye wa qala ya Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da wannan da zuka buzani anan darasin da nake so mu dauka in za ku iya tunawa a Sifin ba Jamal ba ba wa Qatil Jamal ba Sifin ai Zubair dan Awwam ya da daga ko yana bangare guda shida da Hasan bin Ubaidillah haka ne sai na alma ya da daga to ana wannan hakan ne sai sai na Ali ya ji wani yana zagin Zubair dan Awwam saboda ya tafi wancan bangaren shi ne sai kai da ka taka ji sai kawo wannan hadisi ina ba an gane kawai kila ya kawo wannan hadisin cewa kar da wasu ke ganin cewa wasu kafunta saboda sun hayaki sai na Ali ko to sai na Ali ya kawo wannan hadisin da kansa akan ya ji wani yana taba Zubair dan Awwam kuma baya tawakkal ina ba an gane yawwa so da haka wannan akwai kalubale da yawa ga masu zakin sahabbai cewa inda a ce misali mu ba ɗauka inda a ce sahabba na bare da su suna mu yadda suke riyawa cewa sun yi ridda inda ma ka ce ne to ko sun yi ridda Allah bai karba ba an gane wannan mutanen da suke riya ke mana inda yadda suke riyawa cewa sun yi ridda to ko da sun yi ridda Allah bai karba ba ba sai ba. To da wani zai zo ya ce a kowa ya yi da mata su biyar ko sha ko uku. Wanda su ce da aka fita da bada da dari ko da sha ko da sha ko sha uku. Abu da sabani amma fi kuma da wanda ta kawo sun yi da suna wanda ya uku. To kai a kullum ma ba dari uku. Bi mutum biyar kawai ko uku. Su kaɗai ne mutum biyar. To in da sun yi da ba Allah ya ce ku ji ku shagara. To da ba ka dai. sannan kuma bonus mai karfi wannan kun ya kamata da yake cewa sai da aka kan sai kawo wani yana zaki wanda da suka samu sabani da shi ya kawo tsari sai kawo wannan hadisi sai kawo wannan hadisi saboda haka sabani da ya shiga tsakanin mata da miji tsakanin tsakanin iyayen ba idan sai kirki ya kai wa haka ko ya baya addu'a za ka kai wa Allah ya sarrafa ya ko ba ka bari amma wani ba zai zage ne ko makaci ce zai ce a kurta ko zai ce wa a kokari kake Allah ya kai da to da ba ta ba ne ta zo na idan mutum yana zo ya kai yana zo ya gama da duniya lafiya ba ruwan da za mu yi ba da kan su ba ko amma shi kada ko ko nan kana suka iyaye mu ke mana zo wallahi yana da lafiya za ka aka zo iyaye wato malaman ku na tsoro a da idan aka zo za ka a ta kan hatta ku ba ku duba ku aka zo za ka yi ta barkara wallahi sallahi ka mu ba ki yake kan Allah hatta kan za ka kare mallaka ta hakuri ba ka zuwa ku ya ce ba a ya kana ya ce wani kanku amma da yawa yau kafin baki da mai da abin guda da tsakanin da tara ta ga mata abin da yawa tsakanin da yana alififi ko daban ba wanda yake mutane amma Allah ya yi mutu na ba ka san ba shi ke nan kawai wai tsari fata da yana kuma yi na sai da ruwa a cikin ruwa da ruwa in ba za ka iya suru ba ta ba kinka kai suru ka kuma ce lokacin da ya ja bara mu su dauki karasa yawa domin lokacin lokaci ba ba kuma kaji da aka yi ya kaji ba dan dan gura da su sai ba ba mu da abubuwan da kuma kaji da aka rawa da yarda wannan ku ku da Allah ya ci da shi ya ga من القوم يشركون الرجال ورزقهم فعلى جرمنا وقدمنا الحين لا يلوم يتيم ورزقهم متعب لكن الجمعية يوفقون بها اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وامورنا واجعل ولايتنا في من خالف قولك اكثر وعباك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين godiyo da ya yi kasa shi ne muka ta bayani muka ce sai muna faɗar kalmomin ne cewa kamar a ce kai ne ba Allah ke haka ja kalmomin ne suke zuwa wani haka wani da ya yi da zuwa da Thank you. eh ai abin da ake zuwa ba mu tsari kaga ai tawili ne wata fassara ce da wani saboda da take ko aikin da wa'adi shi min azibar ta ayi shi ne idan yau da yana wani ce murafu aka yi gaba a wannan wani yake masa murafu ya ne ne sun kace murafu shi ne masa ne saboda da take ko yawa to da haka a tawili ne tafiyar da yana ganin ya tafi abubuwa da musulmi ya kai ɗaya biyar ta ɓangaren haka shi muna bin bata shi ma ta wuce yana ganin cewa idan ya haka kamar bai so na asirin musulmi ba yana so kusa da nasa iyalai Thank you.
amma su yau na tawi da waje to ai wata ba kagaran ai an ce wato an kawo a ɗaya din cewa to dole a wata fassara ne tawi ne ce kafin da ke ku to shi a wannan wani tawi cewa Allah ya ce wa lan yaj'ala Allahu bi kafiri ala al-mu'minina sabila dole wani tawi yayyafi ne da kafiri akan musulmi shi ne abu da za ka kalla idan ya kawo dawili to bai halatta ka gaya wa ba in kuma babu wannan dawili kafin ka yi ko zo da haka na ce ba shirin wannan zubar ba za kai ne ba ka nuna su kai ba wanda yake za mu na buki ne saboda aya kaza wannan ba ta da ke ba amma idan yana da dawili bai halatta ka gaya ba wannan shi ne sai dai kawai da dogarin fahimtar ne yau kai a to kuma wannan yi wanda ya mutu wannan ne ne a duk wani karatu ne ba ka lissafi da abin da aka yi kaza aka yi wa ya ta ko ai ba wanda ya ta yawwa wannan ya mutu kaga wani hukunci ne daban amma bai mutu bai da abin da ya yi kuri ran da shi za a yi kuri na ya jawo ko kuma mu ce ba da shi ke da da kai to kai ba da ba a ko wani dan abu ne ya zo na zamani na ɗan tura a waya application da haka sai ya kasance mutum zai haɗa su a kan da karanta shi da ake da na kawai mutum zai kamar su zai kamar irin yanayin karanta jarida wani ma ba karanta ne ko buɗewa ne zai sa ya koma wannan irin kamar da daily trust ne karanta sai ya koma wannan ya koma wannan haka zai ya ya rubi ne a kawai ya yi irin me halatta to kaga bai kamata ba da sai sai da yanzu irin dan an kawo su nake sa sai na ɗan sanda a haka ina ba eh kawai wai ya yawan irin yawan karatun ka shi zai ce nuna ba ka
ko da ga amma an kawo su shi ke da dan yanzu yanzu ma abin da ake kafa kafar mana ba da da Allah ne sai ba ai ai su ne ba ai to gaskiya malawa ba wani abu da ka faɗi da wanda ya da kawata kuma ba da ka a kan da kai ba zai yi mutu ya yi yawa amma da wani gani sai shi ne da shi ba wanda shi wanda ya so ba shi wanda ya tuna da kuma ya wani wallahi ba zai ko gaskiya cewa wani abu da ke jin kana kana karanta wani yadda yake faɗa ba wasu wasu ba wani abu da ke jin ne in kana karanta za a sa ba za ka biya wa bai malam za ka yi registration na wani registration wafai za ka idan kana karanta iya yawan kan da dalilin ka iya yawan kudin da za a ba kuma da yawan kan yawan kan kan da dalilin da ya sa a yi halin kudi to wannan ba ba wani abu ne da ya fi tuta mu ko abubuwa suna sun zuwa yin iri yau to wannan da ya fi yi masa wajen tsawaje yau da kamata ba da kawo a kawo da tsaye kamar a wata da yayin kai karatu amma ka yi ba da kan wata yawan karatu da kawai
abin da ranar da yana mu wani
saboda haka a ne bane da kuski ba da ba ba da ba amma ba sai da gaskiya eh abubuwa sun fito da yawa kowa sai yayi kudi karfin biya wani ya same ni ya tsiri wani abu a ke zuwa a kai dubu ɗari in ka kai kuma tara a gaba ka da riba ta ko kishiyar ko kishiyar wani kamfani abubuwa da yawa ne sai ya tsiri sai ya halittu wanda sai ya tsiri wanda malam na ce wanda abu sun da ana ne ba za ka riga ni shiga ba inda ya halatta Allah a kuka yi rasa na yi ba wani kuka yi zai yawa kuka da rasa na shi ne yawa rasa kana kwanci a gida na ce ba ko ne digiri ne ya ba ka yi dubu talatin da biyar ake ba ya amma kana kwanci a kai a kai ga sun tsada shi da yaudara da da aiki na ruwa kuma da kaciya da ne kuma a kai duk da kanan za ka yi kokari kuna ƙara kudin sai ya yi yawa a gudu ba wani ba ana gaya musu ba amma duk da biyu duk abu yi ya kan yi ne duk abu da kuma yanzu su zo da aka yi wani abubuwa ya kamata wani kan sanda ne da ya zo da yake inda ana wata zai sa shiga nan sanda ake yi wani in dai za a yi maka kai kuɗi a gaba ka kuɗi kana kwanci a gida maka komai ba domin zai sa shiga nan sanda to ka ba inda zika da abubuwan da mutane ba sa fahimta shi idan idan misali a duk kasuwanci ko mana duk kasuwancin da babu faduwa da yiwa yorgon duk kasuwancin da ba kuma duk an zama eh a yaƙi ya fi cikin da bari eh saboda haka da wani ya tafiya na shi saboda haka wannan kasuwanci kawai ko mana wuri yawwa alkaratu ne ga ko abin da zai so kawai ya kawo abin da ake so ku fahimta da kyau idan kasuwanci a idan kasuwanci zai tafi akan bakanci kawai bakanci wannan ya haɗa cewa ku tashi in an suna bi riba za a baka tashi da ta kai da shi ta mutu wanda ya haɗa ko kai ka mutu shi ta shi wanda ya haɗa haka bakanci ne kawai ba a san saurawa a kan mutum yana za a kashe haya ba ta duk da ake magana kan haya ba dole ne ku kullu sai ka ta dubu ɗaya a wata ruwa kuma ba ta aiki ba ko ya lalace ko bai ya kai ba ruwansa kawai a lissafinsa kwana ɗari yana da dubu ɗaya a dole da zai ke kan mu guje wani abu mu shiga mu ki wannan ba ƙara da gurin a cikin wa mutum ya rufe eh na an gaba da shi gurin kan a da shi a ji a tura eh na eh idan ya dawo aure amma to ya tambaya kan mu ba da lokaci shi hadisin da ya yi su to annabi ake so mu gyara kan an kace ma ai ba zai karu mun ba za mu karu wannan kalma annabi za su gyara a abu ko wannan ko to an ka kawo mu ne kan sai ko ba shi ne Thank you.